zai zo ya zauna a mina fa'iza zalati shamsu min kulli yawmin minha cikin wannan ranaku guda uku ko yaushe idan rana ta gushe kamar karfe goma sha biyu zuwa sha biyu da rabi a kullum cikin kwanakin nan guda uku ramal jamratan lati tali mina zai jefi jamra abinda ake ce ma jifan shaidan wacce take bin mina yana nufin ta farko din bisabi hasayati da dangura guda bakwai yukabbiru ma kulli hasatin tare da kowanne tsakuwa zai yi kabbara sun mayar mil jamrataini sannan wanda suke jere a gaba da shi su biyun kowanne zai jefe shi kullu jamratin da misli zalika duk jamra zai jefa da tsakuwa guda bakwai ne yukabbiru ma kulli hasatin hakanan zai kabbara tare da kowanne kowanne danguri ko tsakuwa wai kifu lidu'ai bi isrin rami fil jamratil ula wa saniya zai tsaya yayi addu'a bayan yayi jifan a jamra ta farko da ta biyu wala ya kifu inda jamratil aqaba amma a jamra ta aqaba babban na karshen to ba zai tsaya yayi addu'a ba wal yansarif sai yayi tafiyarsa fa idza rama fil yawmi salisi a rana na uku in yayi jifa wa huwa rabi'u yawmin nahari shine rana fudu ga ranar sallah in sarrafa ila makka sai ya dawo makka waƙattan mahajjuhu in yi haka hajjinsa ya cika wa in sha'a idan ya so ta'ajjala fi yaumaini min ayyami mina farama wa sarrafa idan ya so ranar biyu ga uku ga zulhijja kawai kwana biyu zai wannan jifan ya yi ta'ajjuli sai ya bar mina din fa idza kharaja min makkata tafa lil wada'i in zai fita kuma a makka sai ya tawafi saboda ban kwana waraka in ya gama tawafin sai ya yi nafila biyu wan sarafa sai ya tafi wal umratu yaf'alu fiha kama zakarna awwalan ila tamami sa'i baina safa wal marwa yace umara din shine zai aikata yadda muka ambata da farko zuwa sa'ayi tsakanin safa da marwa kawai idan mutum ya dauki irami ya je ya yi dawafi bakwai ya je ya yi safa da marwa shikenan ya yi umara dama abin da ake nufi da umara abu uku ne daukan irami dawafi sa'ayi su ne kawai in ya gama sai ya aske kansa ko ya rage shine ya gama umara sun ma ya hadi kura'asahu sannan ya aske kansa ko ya rage wakat tammat umratuhu in ya haka umararsa ta cika والحلاق أفضل في الحج والأمرة والتقصير يجزئ yace aski shi ya fi fiye da rage gashi a hajji da umara gaba daya amma rage gashi maya yana isarwa wal yuqassir min jami'i sha'rihi amma idan zai rage to a dauka daga dukkan gashin sa gaba daya ba wani bangare ba wa sunnatul mar'ati taqsir amma mace sunnarta shine rage gashin kanta wala ba sa an yuktalal an yaktulal muhrimul fa'arata wal hayyata wal aqraba wa shibe wa shibaha wal kalb al aqura ba laifi mai dauke da irami ya kashe bera ko macijiya ko kunama da abin da ya kama da wannan wal kalb al aqur da kuma duk dabban da yake kashe mutum a nan ba sunan kare ba ne kawai duk dabban da ta ga mutum to akwai barazanan kashe shi ko raunana shi to shi ake cewa alkalbul aku to zai iya kashewa shin wannan kawai in ya gani ne ko ga cewa zai cutar da shi ne ya ga zai cutar da shi amma ya ga ba wani alamun zai taba shi to ba zai mishi komai ba wa ma ya adu min zi'abi wa sibai wa nahwiha anan ya fassara ma'anan alkalbul aqur din ne kamar ya ce ma'anansa duk wani abin da yake ikida'i ga mutum in ya gani zai zai yi kokarin hawa kansa ko kai mishi hari to daga zi'ab daga kuraye wasiba'i wasiba ko kuma namun daji wani wuya da abin da ya kama da wannan azzi'ab din jami'i ne na zi'abu wani jinsi ne na kura shi ma wanda tsakanin zi'abu da dabu din kamar kare da dila ne tsakaninsu wa yuktalu min at-tayri ma ma yuttaqa azahu min al-kirbani wal ahadiya yace daga kuma tsuntsaye abinda ake kokarin tsira daga cutarwansa min al-kirbani kamar a hankaku jam'i ne na guraf na jam'in hankaka guraf wal ahadiya da ya fada din ya kamata ya ce wal hida walhida'a ha'un da dallun da hamza jami'i ne na in ka ce alhida'atu shaho guda ɗaya a jami'in kawai taɗin za ka ce hida'atu guda ɗaya hida'a ko hida'u mararta jami'i wannan jami'in da ya yi malaman abin nan ba san shi ba malaman nahu ba san shi ba jami'i ne a khata ne ko kuma jami'i ne sama'i shi kuma girban din yana daga cikin jami'i nadiri wanda ibnu mali yake cewa wa sha'a fi hutin wa qa'in ma'ama dahahuma wa kalla fi ghairihima wazanin fi'ilan din ana yi wa duk ismin da ya yi kama da hut ko ka wanda bayan harafinsa na farko alif ne ko wau ne ko ya amma in kagar ismi ba haka ba ne an mishi jami ala wazin filan ya ce kalil ne to yana daga cikin kalil din ka ce wuraf girban wuraf girban to shi wannan jami'i yayi amma wal ahadiya din hida ya kama wal hida'a ya kamata ya ce wa yajtanibu fi hajjihi wa umra'atihi nisa'a wa tiba wa makhita siyabi a hajjinsa da umaransa zai nisanci mata da turare da kuma dinkakken dinkakken tufa wa saida da kuma farauta wa katilar dawabi da kuma kashe dabbobi wa ilka'a tafafi da cire wani datti a cikinsa ko wani gashi ko farshe datti ma'ana ba zai wanka ba har ya gama wala yi ghafi ra'asahu fil ihrami ba zai rufe kansa ba a ihrami wayan abubuwan da yake bayani a kansu su ne ake kiransu mahazuratul hajji wal umra abubuwan da ma dama za ka yi umara za ka yi hajji to ba za ka aikata su ba ba zai rufe kansa ba a ihrami wala ya halikuhu kuma ba zai aske kansa ba illa min daruratin sai dai in ci in wasu kwari ne a kansa sun ma ya fi bi siyami salasati ayyami inda daruran ma ya aske to zai ba da fidiya maimakon wannan asken askewan hukuncinsa shine azumi na kwana uku au ita'ami sittati masakin ko ya ciyar da miskinai shida muddaini da kulli miskini kowane miskini zai bayi mudu biyu da muddin da bi sallallahu alaihi wasallam au yansuku bi shar ko ko yayyankan akuya yazbahu ha haisu sha'a min biladi duk inda ya so ya ce zai yanka wa talbasu almar'atu al-kuffaini was-siyaba fi ihramiha yace mace za ta sa takalma sau ciki da riga dinkakke fi ihramiha a ihraminta wa tastanibu ma siwa zalika za ta nisanci wani haka ma yastadibu rajulu cikin duk abin da aka ce namiji zai nisanta wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha yace ihramin mace kuma fuskanta ne da tafukan hannayenta ma'ana nan ne kawai ba za ta rufe ba ba za ta rufe fuskanta ba ba za ta rufe tafukan hannayenta ba amma kanta za ta yi rikewa wa iramun rajuli fi wajihi wa ra'sihi kuma namiji kansa ne fuskansa ne da kansa kamar yadda mace kuma fuskanta da tafukan hannayenta wala yalbasu rajulul khuffaini fil irami namiji ba zai sa sau ciki ba a irami illa Allah ya ji da na alaihi sai dai in bai samu takalma ba fal yaqta'uhuma sai ya yanke sau cikin ta sama sai ya mayar da shi takalmi normal haka asfala min ka'abaini sai ya yanke kasa da ya zo kasa da idanun sawunsa sai ya zamo takalmi haka wal ifradu bil hajji afdalu indana min at-tamattu'i wa min al-qirani yin hajji shi kadai ya ce shi ne yin hajji shi kadai ya ce shi ne ya fi mu a gunmu malikiya ya fi tamattu'i ya fi kirani faman karana au tamatta a duk wanda ya yi kirani ko ya yi tamattu'i min gairi ahali makkata shi ba dan makka bane fa alaihi hadiyun zai yi hadaya zai yanka hadaya ya zuba huhu zai yanka au yanharuhu bi mina koya ko ya soke shi in raƙumi ne da amina in au kafahu bi arafa in ya tsayar da ya dakatar da shi a arafa to sai ya wuce da shi mina ya yanka wa in lam yuqifu bi arafa in bai bai dakatar da hadiyan ba a arafa din ko baya tare da hadiyan a arafa falyan harbi makka sai ya soke a makka bil marwati wajen dutsen marwa kaga wannan duk abubuwa ne wanda ya za ka rawa ku ya kace kace za ka yanka wajen dutsen marwa a yanzu a wasu a lokacin su ba jama'a za ka yi ba da an yi dukula bihi min alhilli bayan ya fita da dabbar gunda ba harami ba hilli din gunda ba harami ba to shine misali shine abin nan inda ake cewa masjidu a masjidu aisha in hanyar madina ne kai duk inda yake misali ko hanyar jidda ko hanyar madina to in ka fita a harami inda ba kewayen bodan harami ba ne sai ka ƙara shigo da shi kuma sai a yanka mana ana so a hada hil da haram kafin a yanka wannan hadaya din shi yasa ce ba da an yi dukula bihi minal hilli fa'in lam ya ji hadiyan idan bai samu hadaya da zai yanka ba fa siyamu salasati ayyamin fil hajji yani min wakati min wakati yuhrimu ila yawmi arafa zai yi azumi kwana uku a lokacin da yake cikin aikin hajji to yana nufin kenan lokacin da ya dauki irami har zuwa rana arfa a wannan tsakanin in ya san ba shi da kudin siyan hadiya to a wannan tsakanin zai yi azumi guda uku maimakon wannan hadayan kenan fahim fata hu zalika idan kuma wannan tsakanin ya wuce shi bai yi azumin ba sama ayyama mina ranakun nan guda uku na mina shi sai ya yi azumi a ciki wasabatan izara ja'a sannan kuma sai ya yi azumi guda bakwai idan ya dawo gida idan ya dawo wasu suna cewa idan ya dawo makka wasu suna cewa idan ya dawo garinsa amma malikiya suna fassarawa idan ya dawo daga aikin hajjin zuwa gari makka kenan daga mina in an zo gari a an gama aikin hajji ba to idan ya dawo makka kafin ya koma garinsu sai ya yi azumi kwana bakwai wasifatu tamattu'i yadda ake yin tamattu'i an yi hurima bi umratin ya yi iramin niyyar umra sun mai hillu min hafi ashirin hajji sannan ya yi ya gama umaran a watannin watannin da ake aikin hajji watannin da ake aikin hajji sun mai hujja min amihi sannan a wannan shekaran kablar rujui ila ufkihi kafin ya koma bangaren da ya zo kasar da ya zo au ila misli ufkihi fil bodi ko kuma idan ya tashi a aikin hajji ba kasarsa zai koma ba to a ce wani ku zai wuce gunda zai wuce ya kasance nisansa ya kai ko kamar nisan tsakanin makka da kasarsu ko garinsu ne to wannan shine suke kira tamattu'i a ibnu fakhar ya mishi itiradi akan cewa cewa kafin ya koma a garinsu haka ne ko kasarsu amma cewa ko ya koma wata kasa ko wani bangare nisansa ya kai nisan garinsu ko inda ya zo ya ce wannan malikiya ba su fada ba ya ce haka ko da rabin nisan kasarsu ko ariyan da ya tafo ya koma ya ce bai zamanto mutamati ba ya ce haka a nan kuma da ya ce ashihurul hajj din kamar da Allah subhanahu ta'ala yake ce alhajju ashihurul malumat fa man farada fihi alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj yana nuna cewa idan umaran bai gama yin umaran a cikin watannin da ake hajji ba kafin watannin da ake hajji su shigo ya gama umaran to ba a ce mishi mutamati shi yasa ya ce fi ashi sun mayu hillu min ha fi ashi huril hajji din su kuma shawarar hujjata shine shawwal da zulkada da kuma goma da goma goma wannan zulkada da kuma goma zuwa goma ga watan zulhijja su ne tun daga shawwal zulkada wata biyu wata biyu da kwana kwana goma kenan to shi ne zuwa ranar layya zuwa ranar layya wasu suna cewa wata uku ne gaba daya shawwal zulkada zulhijja su ne yanzu mutum ne misali ya yi umara cikin watan ramadana kafin shawwal ya kama to sannan ya yi hajji na wannan shekaran bai bar makka ba to bai zama mutamati ba amma idan shawwal ya kama to a wannan lokaci ya zama to mutamati wasu suna cewa idan ya zama dab da shawwal din yana da hukuncin kawai kamar ya shiga shawwal din ne yanzu misali ashirin daren daren ashirin da tara ko talatin ga watan ramadan a daren kai umara cikin daren kai ta halluli kai ka gama umaran ka aske kanka to kaga gobe ɗaya ga watan shawwal ba shikenan a wannan shekaran idan kai aikin hajji ka zama mutamati kenan saboda yana dab da abin nan kenan a nan itiradi guda biyu ne fi ashuril hajjin nan da kuma au ila misli uftihi fil bu'udi din wannan sune itiradi guda biyu wanda shi ibn fakhar ya kawo ولهذا أن يفرم saboda haka ya yi ihrami min makkata in kana biha in yana cikin makka zai yi ihraminsa cikin garin makka ba he ya je wani miƙati ba wala yuhrimu minha man arada an yi atamira hatta ya khuruja ila hilli amma yace wanda zai yi ihrami a cikin garin makka duk da ba a ce ya je miƙati ba to ba zai ihramin a makkan ba sai ya fita hil ya fita inda ba harami ba ne wajen wajen makka ko ya bi layin taif ya fita a harami ko ya bi layin madina ya fita a harami ko ya bi layin jidda ya fita a harami in ya fita a harami tukunan a wajen haramin sai ya dauko iramin niyyar umaran sai ya shigo ya yi wasifatul kirani an yi hurima bi hajjatin wa umratin ma'an shi kiran shi ne ya yi irami hada hajji da umara gaba daya in ya dauki irami to ba zai sauke ba sai ya gama aikin hajji umaran da hajji duk a hada ne yasa za ka ga masu kirani da masu ifradi wani lokaci suna shan wahala shan wahala shi ne yanzu kai ne ba ku zo maka da wuri ba ifradi za ka kai dauko raninka daga zulhulaifa a madina ka shigo tsakaninka da ranar takwas ga zulhijja afta mina wajen sati to cikin satin nan kana cikin jama'a kuma kana sanye da wannan harami haka akwai wahala yi haka wanda ya yi wannan ma ya yi kirani ma ya zo ya yi umara to amma daga wannan umaran ba zai haske kansa ya fita a umaran ba shi ma da wannan zanin da mayafin cikin jama'a ya shiga kasuwa ya je otal zai ci abinci kwai wahala to saboda haka a ake shan wahala za ka ga hanafiya su agun su kirani yafi kamar yadda hambaliya agun su tamattu yafi mu malikiya kuma ifradi yafi kowanne da dalilin su na ahadisai kamar yadda ibn rushd cikin bidayatul mustahida da ya kawo wa kowannen su dalili kuma duk abin mamaki hadisai ne sai ya yi duka sai ka rasa ma wanne za ka yi tarjihi din sai na wasu suke yin jami'in cewa duk mutumin da ya san bai taɓa yin aikin hajji ba to ya yi ifradi saboda ifradin yana keɓanta niyyarsa ga hajjin shi kaɗai ne kawai in ya taɓa yin aikin hajji to ya yi tamattuyi haka nan sun yi saɓani manzan Allah wanne irin nau'in hajji ya yi shi malikiya suka ce ifradi ifradi ifradi hanafiya suka ce kirani ya yi hambaliya suka ce tamatu ya yi kowa yana ƙoƙarin ya ce manzan Allah ya yi nau'in hajjin da ya fifita to shi ne ya ce wayabda'u bil umrati fi niyyatihi in ya hada hajji da umara to zai fara da umaran ne wai za ardafa alhajji ala umrati qabla an yatufa wa yarka'a fa huwa qarin yace idan ya shigar da hajji akan umara kafin ma dama yayi niyyar hajji kafin yayi tawafi yayi nafila biyun nan na bayan dawafi tufa huwa karinun shi ya yi kirani ne amma in bayan ya yi dawafi ne to ba zai yi ya shigar da niyyar aikin hajji cikin umaran ba walaisa ala ahli makka ta hadiyun fi tamattu'in wala kiran yace mutanen makka idan suka yi tamattu'i ko kirani babu hadaya a kansu saboda su makkan garinsu ne ba za su takuru ba kaman bako da ya zo kai ne ka zuwa nigeria kana ta yawo da mayafi da zani cikin mutane jinsi iri-iri za ka sha wahala amma shi dan gari ne zai iya zuwa gidansa ko ɗakinsa ya zamansa ko sati ne kawai yana zaune da iraminsa illa iyaka ba zai aikata duk abubuwan da aka hana mai irami ya aikata ba shi yasa ya zamanto ba hadaya a kansa shi ومن حل من أمرته قبل أشهر الحج duk wanda ya sauke umararsa da aske kansa ko rage kansa kafin watannin hajji sun mahajja min amihi sannan kuma ya yi aikin hajji a wannan shekara falaisa bi mutamattiin ba mutamattii ba ne mun riga mun yi bayani amma ya zama to dab da watannin aikin hajjin kamar daren shawwal misali ya yi umaran to zai iya zamanto mutamati'i wa man asaba saidan fa alaihi jaza'un mislu ma qatala minan na'ami duk wanda ya jefi farauta ya farauto to yana da a kansa akwai sakamako irin dabbar da ya kashe zai bayar shine mislu ma katala minan na'am na'am din asalinsa sunan rakumi ne a mufradi in an yi jami'insa kuma an'am shine sai ya zamanto dabbobin nan guda takwas samaniya ta azuwa cikin nan yana daga cin gara ibun luga abu mufradinsa sunan wani abu ne in ya zamanto jami'i sai ya zamanto sunan wasu abubuwa da yawa tukunan ana annam din yana nufin dabbobi sali in barewa mutum ya kashe yana dauke da irami to zai ba da akuya barewa irinsa a dabbobinmu na gida akuya ne haka misali idan kuma zebra abin dabban da ake ce mata zebra rakumin daji ba idan ya kashe a farauta sai ba da rakumi haka na gida ya yanka to shi ne ma'ana mislu ma qatala min al-la'am ya hukumu bihi zawa ajlin min fuqaha'il muslimina sannan kafin a tabbatar wannan dabbar da zai ba da hadaya irin wacce ya kashe ne a farauta to dole sai an samu wasu adalai daga cikin fuqaha'ul muslimin tukunan su zo su yi hukunci su tabbatar da haka wa mahalluhu minan wurin da za a yi a wannan hukuncin mina ne ko kuma wurin da zai ba da hadayan mina ne in wa kafa bihi bi arafa kamar da ya bayyana a baya in ya tafo da hadayar tun daga arafa ne wa illa fa makka in ba daga arfa ya tafo da ita ba bayan ya bar arfa ya siya to a makka ne wa ya dukulu bihi min alhilli zai shigo da hadiyar tasa ta hil ma'ana gunda ba harami ba walahu an yaktara zalika zai iya zaba a wannan ba zai iya zaba a haka au kafara au kafa au kafara ta ta'ami masaki ma'ana shi wanda misali ya kashe abin nan namun dajin farauta din ko ya ba da irin dabbar da irin dabbar da ya kashe a dabbobin gida ya yanka hadaya shine ya gaya ma mahallin samina ya sayar da shi a rafadin au ko kuma au kafara ta ta'ami masakin ko ya yi kafara na ciyar da abincin miskinai an yanzura ila qimati saidi ta'aman fa yutasaddaqa bihi sai a duba kimar wannan farautan naman farautan da ya kashe a abinci nawa zai kama yanzu misali a ce akuya misali ya kashe barewa aka ce to akuya nawa zai yi aka ce akuya mafi karancin kudin akuya aka ce naira misali dubu tara to sai a ce to dubu tara nan zai iya siyan hatsi buhu daya eh zai iya siya to shi kenan sai ba da hatsi buhu daya maimakon akuya din kenan shi yasa kimar ake dubawa au adala zalika siyama an ya suma an kulli muddin yauman ko kuma abin nan shigen wannan amma a azumi a azumi shine ma bayani to za a kowanne mudu daya to za a yi azumin kwana daya to adadin mudun adadin azumin da za a yi wali kasirin muddi yauman kamilan idan lissafin kuma ya bada misali a mudu goma da rabi ne kaga azumi ba shi da rabi ba to sai ya azumi kwana goma sha daya shine kasurin muddi ko mudu saura kaɗan ko saura sulusi saura rabi kawai za a cike shi a azumi saboda ba a rabin azumi wal umratu sunnatun mu'akkadatun marratan fil umri yace umara sunna ce mai karfi so ɗaya rak ake yin ta kawai a shekara abin da so ɗaya ake yin ta a matsayin sunna a dukkan shekaru amma idan mutum yana so duk shekara zai dinga zuwa sannan kuma malikiya ba a yin umara biyu a shekara daya duk shekara za ka yi so daya kamar yadda ba a yin kaji aikin hajji ka gama aikin hajji sannan kuma ka fita masjidu a aisha ka ɗauko umara ka zo ka yi nayi wa wani umara gobe ma ka fita masjidu a aisha ka ɗauko umara wannan umaran wani ana ta yi yanzu malikiya ba sai abin da ya kawo ka hajji jin kai shi kenan in Allah ya sa kana da yalwa da dama shekara mai zuwa ka zo umara ka yi wa duk wanda kake so shi ne wani mutum kamar yadda abu dawud ya rawaito ya zo ya yi iram ya ce labbai ka shuburuma labbai ka shuburuma labbai ka shuburuma eh sai manzo Allah ya ji shi ya zo ya same shi ce man shuburuma eh waye shuguruman da kake kake ambata sai ce zaka aki ai wani dan uwa dan uwana ne sai manzon Allah ya ce masa hujja an nafsika summa hujja an shuburma eh eh kaga kai wa kanka haji tukunan ka zo kai magana za ka yi wa shuburma aikin haji irin wannan har yanzu ana na ana yi abu kala kala za ka gani wa yustahabbu liman limanin sarafa min makkata min hajjin au umratin ana so ya ce wanda ya bar makka bayan ya gama aikin hajji ko gama umara an ya kula ya ce ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamidu sadakallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahadahu yayi wannan addu'a din ayibun mana mu masu dawowa ne daga aikin hajji ko umara ta'ibuna mu masu tuba ne abiduna mu masu bauta ne da rabbina hamiduna mu masu godewa ubangijinmu ne sadakallahu wahada Allah ya yi Allah ya gaskanta alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazaman ahzaba wahada ya rusa rundunan kafirai duka shi kadai za mu tsaya nan daga cikin abubuwa wanda abin takaici wanda mahajjatanmu suke yi in sun je aikin hajji za ka ga hajjin nan idan ka je na ɗaya ka je aikin hajji sannan na biyun nan makka da madinan nan kai abunka wani gune muhimmi saboda tara kudin da za ka je ma aiki ne kuma watakila ma ka zo makka ka zo madinan nan idan ka tafi kun yi sallama kenan da maka da madina har ka mutu ba za ka kuma ji zuwa ba to duk da muhimmancin wannan abin mutum ya je makka da madina da sunan hajji kuma umara ya yi shiririta amma yadda makka da madina gun yawon shakatawa ka da abokinka kun shiga kasuwa kun je can ina ne can ko kuma kun shiga mota kun je jidda a je a yi siyayya a dawo a je nan kawai gaba daya time din a tafiya ya wuce ya wuce wannan abin tagaici ne sosai kuma za ka ga ranakun mina din nan da allah ya ce wasu kurun lafi ayyami madudat to sai ka ga an mayar da ranakun ranaku ne na shakatawa sai ka ga an dinka wasu matin a nan za a yi dinkin sabbin kayayyaki na musamman an yi tahalluli an saukar da irani za a yi dinkin sabbin kwanaki wani a kwana daya sai ya sa amina sai ya sake riga biyar riga shida ka ganshi yanzu da riga an jima ka ganshi ya sake an jima ka ganshi ya sake rumfuna rumfuna nan da ake zuwa sai ka ga ya je rumfan suwa ne ziyara a je a yi ta hira an siyo nama ana shi an yi waye waye abinda Allah ya ce wasu kurla biya ne ma dura jallabiya kwaya ɗaya bata ise ka ba kasa a haka ma za ka ga an cudanya da 'yan mata an je nan an yi waye-waye wani ma'aminan zai yi aure abubuwa da yawa muna ta wa'azi ana ta abin na amma ba a shi kuma Allah ya ce wasu kurun lafiya ya mi ma'aduda ka keɓance a rumfa-rumfan da aka ajiye ka ka ɗau ƙur'ani ka karanta ka ɗau jihaz ka karanta na taji safar ka karanta ka yi addu'o'i da yawa sauka kullum ma za ka yi sauka bin biyu kai lala illallah kamar dubu goma dubu ashirin salatin annabi dubu talatin dubu arba'in ka ribanci waɗannan ranakun kuma haka na idan kuka dawo ma kafin ku tafi kasashenku kaga ya kamata a ce ka mayar da ka mayar da wannan ka tare a ka'aba ko in madina kuke ka tare a masallacin manzo abinda zai fidda kai shine za ka je ban daki kawai ka dawo ko za ka je ka ci abinci ka dawo saboda muhimmancin idan ka yi kowanne abu idan ka yi kwaya daya a masallacin harami za a ribanya ma shi so dubu ɗari ne misali in ka yi ayatul kursi kafa daya daidai da ka yi ayatul kursi dubu ɗari ne in ka yi sauka kafa daya daidai da ka yi sauka dubu ɗari ne ya za ka yi wasa da wannan wajen kuma abin takaici yan uwanmu almajirai za su je makka kuma su karfi darniyoyi a ya za a ka yadda ka yi darni a makka ko mutum ko nawa ya baka a masallacin harami ka yi masa sauka daya mukaddara ya baka riyal dubu goma riyal dubu goma nan nawa ne ka canja shi kaga nawa ne riyal dubu goma in riyal dubu ɗaya misali in riyal riyal dubu ɗaya din naira dubu ɗari ne ma miliyan ɗaya ne kawai ya baka to za ka iya yin sauka dubu ɗari a nigeria miliyan ɗaya sauka ɗayan da kai kana ganin yawan miliyan ɗayan nan sauka ɗayan da ka masa fa sauka dubu ɗari ne shi ne ba na iya mantawa lokacin muna madina sai wani sananne ne yanzu ma ya rasu a malamin wani babba ne daga cikin shugabannin ƙasan nan to kawai ya tafi aikin hajji kawai yana nema almajiran da maimakon shi a nan ya kai su da kuɗin kawai zuwa ya yi in ya je kasan ba a rasa almajirai malamai wanda suka je ai to idan yanayi su sai ya ɗauɗo misali kamar riyal 200 mutane suna ganin kudin diyawa ne ko riyal 400 ko 500 sai ya baka kai masa kowanne sauga akan wannan haka kawo na ce ni ba zan yi wa kowa sauga ko nawa za ba ni a almasjidul haram ba sai kasance da abokan nan namu za mu je harami sun yi sauka na yi su sun yi na riyal 200 ko 300 ne kuma na na yi nawa da kaina ma lokacin ba da kudi kuma wannan shekarar irin kudin da na samu malaruna Allah ya buɗa mu to saboda haka duk waɗannan yana ɗaya daga cikin kura-kura ko umara ka je ka san da muhimmancin wannan wurin kawai abin da zai kawo ka gida bacci kana farkawa sai haram in za ka iya masauka dubu ma ka yi in za ka iya tawafi kai ta yi kai ta yi kai ta yi za ka ribanci abu saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa kurakurai da ake wanda dole saboda munasaba ya magana kai sallu ala nabi karim na batun karatun batun maganan gidan haya ko motar hayan nan yanzu misali na sai mota dubu ɗari takwas ko miliyan ɗaya abin da ta nemo kawai ina cin abinci da shi in ta shekara ya za a yi a a ya yi a dubu ɗari takwas ɗin a yi da miliyan ɗayan bai kai nisabi ba yi amma in ta kai nisabi a in ta kai nisabi tunda ta amfane ka ba da shi ka ce kake cin abinci ba yawa saboda haka inda ta kai nisabi za ka cire mata da a lokacin kuma aka sa ta kasuwa ba ta kai kuɗin ba fama da ba a misali ba lokacin miliyan a inda lokacin da kasi motar motar ta kudin ya kai nisabi ka gane in ya kai shekara bai ragu ba daga nisabi to za ka cire masa amma in ya ragu ba za ka cire masa ba idan kudin motar nake faɗa ba ta kai nisabin bayan ta shekara na ina nufin idan motar ba za ka yi lissafi da kudin da ka kashe ko ka ci abinci da shi ba da kudin motan kawai za ka yi lissafi wanda aka siya da kuwa in za a sai da ita a lokacin a wanda aka siya lokacin da a lokacin da za a siyar din shi za a yi la'akari da shi idan ka siyar da motar misali lokacin da ka siyar da motar a za ka siyar da motar ne ka cire zakan ko kuma kawai ka haƙura da hayan ne a kawai tun da babu kuɗi a duk abin ka kawo an kashe kuma ta shekara in aka in dai lokacin da misali ta fara hayan nan kudin da aka siye ta ya kai nisabi to in za ka siyar ma to in ka siyar a kudin ko bai kai kudin da ka siya ba za ka fitar masa da zakka in za in motar na siyar in za ka siyar in ba siyarwa zan yi in ma ba siyarwa za ka yi ba za ka yi kwatanta abin da ya kama zakkan sai ka cire kudin tunda kudi take nema ma ko baka gane ba sai da zaka nema in kuma kana da wasu kudi daban zai shiga lissafi to malam idan motar ana kawowa sai ka ga baya ka sai ka ajiye ta kawai sai ka ajiye kai baka sayar ba daga ba ma kai a ya zama ya koma layin kiniya ai eh ba koma layin kinya ba ne ba kudi take nema ma ba
shi gidan haya ma haka ne gidan haya ma haka ne gidan haya shagon haya nafin haya babur din haya duk haka ne in akwai wasu kudade za su shiga lissafin kudaden da suke hannu in babu wasu kudade su kadai ne to su din in sun kai nisabi in yi shekara za fitar musu da zaka idan farko bai kai nisabi ba in yi shekara to ba za fitar musu da zaka ba sai dai ƙarshen shekaran a samu wata fa'ida kamar da dazu muka yi magana yadda yake cewa wa asulu abinan ribuhul abinan ribuhul asuli ka asuli ka abinan ka ribihi asulihi da yake faɗa kamar wannan ne bai duk yawanci mutane ba su amfani da wannan yanzu ai yasa kake ga matsalolin sun fi yawa je ka yi magana masu mai ciki za ta yi barin azumi cikin zai sha'awa yawa wannan za ta in ta yi cewa za ta rama daga baya a in ta yi ciyarwa ba maganan azumi in ba ta ciyarwa kuma sai ta rama duk matsalar da ka ciyar to wannan ciyarwa maimakon azumi ne yake baka ji mun yi bayani cewa ba a hada taimama da alwala ba ciyarwan yana maye gurbin azumin ne kamar yadda ba zai yiwu ka yi taimama kuma ka yi alwala ba taimaman tana zama maimakon alwala ne to kamar haka ne duk wanda ya ciyar duk matsala da aka ce ka ciyar to ba magana ramuwa kansa ciyarwan shine azumi